ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma sha biyu ga watan jimadar hula hijirar manzo salasalam shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab a darasin littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' sahih littafin da babban malami Zainuddin Abdullatif bin Ahmad Az-Zabidi ya rubuta wanda ya rasu hijira tana da shekara 893 Allah subhanahu wataala ya ji shi da rahama za mu tashi hadisi na 462 wanda yake karkashin tarjama babin yukabbir wa huwa yanhadu min as-sajdatayn babun yukabbir wa huwa yanhadu min as-sajdatayn baban da yake bayyana mana cewa yukabbiru mutum zai kabbara huwa yanhadu harin yana dagowa min as-sajdatayn daga sujada biyu kenan ba wai bayan ya dago daga sujada ya zamna ba lokacin da yake dagowa sai ya dago tare da kenan kabbara hina shuru kenan lokacin da yake shiga yi kamar yadda hina yarfa hina yarka haka kenan shi ma yin sujada wannan ittifaki ne na malamai yin kabbara a lokacin da mutum yake dagowa ko kuma yake yake tahiya sujada inda aka samu sabawa shine bangaren in an yi raka'a biyu za a tashi zuwa ta uku imam malik Allah cikin shi da rahama shi yana ga sai bayan ya mi mutum ya miƙe tsaye ne cak sannan zai kabbara ba wai zai tashi da kabbara ba shi yasa ɗaliban shi ibn wahab ibn al-qasim duka su ma sai suka karbi ruwaya daga gare shi shine kuma abin da ragowan ɗalibai na mazhabi na imamu malik kenan su ma sai suka tafi a littattafan furu'a wala yukabbiru hina yaqum min ithnatayn hatta yastawiya qa'iman to shine zaka malika na ainihi in suna sallah in suka yi attahiya to ya sun tashi tsaye cak sai su ce Allahu akbar to wannan ne shi kuma dalilin Imam Malik Allah ya shi da rahama asari na Abu Huraira da Anas sun kasance sukan yin kabbara halat qawlihim qa'ima to amma kaga wannan hadisi muttafaqun alaihi ne da yake nuna mi kenan tare da kabbara suke yi saboda haka wancan madogara imam malik kenan wacce anasi na abu huraira athari na abu huraira da kuma anas bin malik Allah ya ganshi da rahama shine kuma abinda daliban imam malik suka rawaita daga gare shi sai dai kenan wannan hadisi in hujja ne akan wannan ana bi sa'id al-khudri sa'd ibn sinan radiyallahu ta'ala anhu annahu salla lana fajara bi takbir hina rafa'a ra'sahu min as-sujud abu sa'id ya mana sallah fajara bi takbir sai bayyana kabbara hina rafa ra'sahu min as-sujud lokacin da ya dago kanshi daga sujada wanda yake ma mutane limanci ana bukatar ya zamanto ya bayyana yin kabbara amma su ma mu su dinga bayyana kabbara sama da wannan sai zama da akwai tashwishi amma rashin yin kabbarar shi ko fito da kabbarar shi kaga zai bayo kenan mamu ba za su gane ba za su yi iqtida'i da shi saboda ba za su yi kabbara ba yayi kabbara kenan wanda yasa in ya zamanto sahu ya yawa sai da ya zama masallaci yana da yawa to labudda limami ya yi amfani da abin da zai zamanto ya isar da sauti zuwa ga ragowar mamu wahina sajada da kuma lokacin da yake sujada wahina rafa'a da kuma lokacin dagowa wahina qama min rak'atayn da lokacin dagowa shi daga rak'o'i guda biyu kaga wahina qama min rak'atayn wa qala yace haka za ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haka naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi haka za ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haka naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi saboda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana asali dukkanin ayyuka wanda suke na ibada shine kenan duba asali da kuma kallon asali shi yasa sallallahu alaihi wasallam ce kenan sallu kama ra'aytumuni usalli bai hanawa inda aka samu ijtihadi na wani malami ko tahi akan wata fahimta wadda kenan kake kai sai kuma ya bayyana gare ka dalili daga baya kenan ka ajiye waccan fahimta tashi karki abin da shi ne asali babu sunnatul julus fi tashahhudi sai kuma sunnar zaman tahiya wasu ga ce dukkanin siffar zama na tahiya gabaki ɗaya ta harko da ta biyu tawarruk zai to shine nan malam sai ka sunnatul julus fi tashahhud sunnan zaman tahiyya shin ya sha bamban zaman tahiyya na farko da zama wanda yake na biyu sannan kuma menene ma hukuncin zaman tahiyya kin kaga sunnatul julus fi tashahhud anan gurin sunna ba sunna da urfi na usuliyuna ba na fuqaha cewa kenan sunna ma amara bi shari'u la ala wajhi al-hasd wal ilzam ba shi bai ke ni kenan sunna na iqtida'i kenan ma'ana sunnatul julus fi tashahhud karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ma amara bi shari'u bala ala wajhi al-atbi wal ilzam ba ana Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma wanda wannan yana daga abinda kenan ke sa wani lokacin cakuɗa ababe kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bayani kan haka rashin tantancewa urfi na shari'a da kuma urfi na waɗansu masanan wani fanni ko ahalin sana'a to in ka ɗauko urfi na wasu sai kai amfani da shi akan urfi na shari'a da irin wannan sai bayi zuwa ga cakuda ababe ya zamanto an gaza gane su yanzu da yan ana zancen ahlus sunna ko bin sunna wani sai dauka kamar sunna da yare wanda yake na fuqaha kenan sunna a baben istihbabi ya ce to ko ku yi sunna mu mu farilla ga gani shi bai san ba musuluncin anan shine sunna sunna ita ce musuluncin ka ce gamkin musuluncin ne ake nihi da sunna ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma annahu kana yatarabbu fi as-salati kaman misali ace ajjege mu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ce to ne yace to ai ma zai ajjege mu ma sunna ne a musulunci eh saboda haka nan ka ajje dan maka ajje mu duk ba wani abu bane ba kaga shi ko abin da ya kalla sunna a yare wanda yake na fuqaha ma amara bi shari'u la ala wajhi al-hatmi wal ilzam ka gani yusabu fa'iluhu imtisalan wala yaqibu tarikahu shi wanda ya kalla sai ce kawai ai ba komi bane ba annahu kana yatarabbu fi ssalati idza jalasa wa annahu ra'a waladahu fa'ala dhalika fanha wa qala innama sunnatu ssalati an tansiba rijlaka al-yumna wa tanthani al-yusra fa qala la innaka taf'alu dhalik fa qala inna rijlayya la tahmilani daga abdullahi ibn umar Allah kare da gare shi annahu kare tarabbu fi salati ya kasance yana tarabbu shine zaman sarki kenan makamcin wannan zaman kenan na mala hasan abdullahi ibn umar ya tarabbu fi salati musa abdullahi ibn umar yana daga sifar shi mutum ne wanda yake jika jika yana da babban jiki to kuma zaman sallah na masu babban jiki da masu karamin jiki yana shan bamba ka lura duk mai babban jiki saboda saman tana da nauyi akan ƙasa yanzu saman ta iya hawa kan ƙafa abin sai zamanto da akwai mashaka kana ya tarabbu fi salati idza jalasa yana zaman tarabbu'i a sallah idza jalasa in har ya zamna wa annahu ra'a waladahu fa'ala zalika fanaha sai ga dan shi shi kuma dan shi matashi ne kuma sannan bai da ciki ya aikata ka fanaha wa qal yace innama sunnatu salati an tansiba rijlaka al-yumna sunnar sallah ma'ana karantarwa manzo Allah sassan a sallah an tansuba rijlaka al-yumna shine ka kafa kafarka ta dama wa tansaniyal yusra sai ka kwantar da ta hagu fa qala lahu innaka taf'alu zalika sai ce to ai kuma naga kana zaman tarabbu'i fa qala yace inna rijlaya la tahmilani kafahuna ba za su iya dauka na ba shine yanzu zauna kenan a dangalgal a mazauni na su kuma kwawowa sai su zama su ma suna zamana da kansu so da inda mai babban jiki zai zamna to zai samu ballewa ko na dan gocewa ko wahalar abin da saboda kawon musun yawa dauka saman tana da nauyi saboda haka kenan sai wannan wannan yana nuna mana sauki na addinin musulunci da kuma siffar sallan mutumin da zai salla a zaune saboda hali wanda yake na rashin lahiya ko nan to a wani hali ne aka shar'anta yin tarabbu'i ko dai mutumin da ya zama to mara lahiya zai salla a zaune to in zai zai tarabbu'i ko kuma a wanda ya zama to kenan a sallan nafila shi ma zai a zaune zai tarabbu'i to amma in ba wannan ba wanda zai yi sallah a zaune ba marar lahiya ba ba kuma wannan ba dole kenan labudda mi zai zamanto yayi kenan yayi zama wanda annabi sallallahu alaihi karanta in in yazo zaman sallah afu zaman tahiya amma wanda yake da ciki da wanda bai da lahiya da wanda zai sallah ta nafila a zaune to shi kuma zai zama wanda yake na tarafu'i kenan irin zaman wancan malamin da kuma abin alaikun salam misali zamanka ba lahiya kalau kuma ba wai ciki ba ne nauyi kenan asali mi karantar wa maza da salasalam ya yi karantar a zaman tahiya shi ne kina tansubar jalakal yumna wa tansaniyar yusra iftirash kenan a zama na tahiya farko ko kuma sallar juma'a da kuma sallar asuba da dai duk masu raka'a biyu sai kuma tawarruk kenan asali a kenan masu tahiya biyu sai kuma tawarruk shi kuma dangane da ƙafa kenan akwai sifa guda biyu shine ko dai kafa yumna ko kuma mi wa ahyanan annab sallallahu alaihi kenan yakan mi yaftar shu'a kenan ko dai kafa ta ko kuma mi dan kwantar da ita tunda akwai lokacin da zaka ga yanayin ba zai baka ba ko takura guri ko kuma kenan ko matsewar guri ko kuma kai da kanka ma za ka ji kaɗan ga shi kona to kuma yin ka kwantar da ita a hayanan manzo salasa kan yi wannan وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أنا كنت أحفظكم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه إذا منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه يده غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجله القبلة رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته daga abu sai humaydin sa'idi radiyallahu anhu qala ana kuntu afadukum li salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce lahiku kiyayewa sallan manzala sallallahu alaihi wasallam ba laihi ba ne ba Allah subhanahu wata'ala ya fattaha maka wani abu na ilimi ka ce lahiku sanin kaza ko kuma ka faɗo gurin gwanin sanin abin ko kuma ban san wanda ya yi ni sanin kaza ba a babe amma ba wanda yake na alfahari ba a babe na kodai shajji a ɗalibin ilimi kare wasa kenan da damar shi kenan a wannan babe ɗin ba laihi ba ne ba kamar yadda ne ya ce ana kuntu a faga kumin salata rasulullah sallallahu alaihi kaga nan gure shi da kanshi ne fadi a babu wanda yake ba na tazkiyatin nafsu ba saboda magabata babu yanda za a yi tunanin sun faɗo haka ba dan Allah ba sun girmami su faɗi wannan amma da dama daga cikin su zaka yi kenan a babu na ilimi suna wannan ra'atu idza kabbar ja'ala yadayhi idza amantu bai naga annabi sallallahu alaihi a lokacin da ya kabbara yakan sanya hannayensa daura da kafadun shi shine kenan bangaren abin da ya shahi kasa na hannu zai zama yana daura da kafada wanda kuma sama zai zama yana daura da kunnuwa kenan wai zaraka amkana dai min rukubatai in yayi ruku'u yakan tabbatar da hannayensa a saman guyoyin shi wa farraja asabi'ahuma a wata ruwaya sai kuma ya buda tsakankanin yatsotsin shi sai ya damki kenan guyoyin shi amma yatsotsin mi suna a buɗe sai kuma wana ha jambi walaha bi adudihi an jambi sai kuma ya nesa da mi damtsan shi daga kina hakarkarin shi ta yadda kaga ya ware ya tsotsin ya dambi kwabrin shi inda zaka cire hannun mai mutum zai zai fadi saboda ya dogara da su a cikin wannan sannan kuma ya yi nesa da damtsan shi daga mi daga kuikun shi Allahumma ya dai kama a halin ruku'u zaka ga da kai lokacin da zai zama to inda zaka bude gaba daya kira a halin sahu to zai yi na gehen ka dole ya dan takura to kaga budawarka anan ba za ta kai budawarka ba a lokacin da kake limami ko kuma kake sallah kai kadai thumma asara zahara sannan annabi sallallahu sai daidaice bayan shi sai ya miƙe bayan shi fa idza rafa'a ra'sahu kenan a cikin ruku bayan ya damƙi guyoyin shi ya ware ya tsotsin shi ya nisanta damtsan shi daga haƙarƙarin shi to kuma sai ƙoƙarin daidaicewa ma'ana miƙewa gadon bayan shi fai zara fara asahu in ya ɗago kan istawa yakan daidaita hatta ya da kulle faƙarin makana har kowace mahaɗa kowace gaba ta koma bigiranta wanda mai sallar kotan kurciya da wahala kaga ɗagowa daga ruku'u ya cika wannan rukunin wanda kuma kaga labudda wannan rukuni ne daga arkani in ya zama to mutum bai miƙe tsaye ga baki ɗaya ba kenan bai zo da rukunin ba in ya ɗan tankwara ya je kaga ya yi amma ya rage wani abu saboda bai zo da shi kamil ba amma inda za a ce bai gama miƙewa bai tabbatar da wannan kaga yanzu an rasa rukuni kenan a cikin a cikin sallar shi hatta yau da kula faƙari makana fa za sajada wa za ya dahu in ya je sujada kuma yakan ajiye hannun shi gaira muftar shi amma ba tare da ya shinkuda su ba ma'ana bai shinkuda zira'in shi kenan zai zama mi yadda kaga kenan bakin mi nan gurin shine yake a ƙasa ghaira muftarishin ba wai shinkuda ba yake irin iftirashi sabu ta yadda zai zama to kenan zira'i yana ƙasa wala qabidhima sannan kuma bai zama to yana damke yatsotsin shi ba a ciki a lokacin da ya sujada saboda haka me yake shimfida sai yake kuma sannan ba wai yufarricu ba sabanin ruku kenan shi kuma sujada ba wai yana bude tsakankanin su ba wastaqbal bi aqrafi asabi rijli layl alqibla yakan fuskanta alqibla da karshen tsinin yatsotsin kafashi kaga lokacin da kai ruku cikin kanka yana kallon yamma to yanzu tsinin kenan bangaren farata gabaki ɗaya su ma sujada za su yi gabas za su kalla sadaka gaba ɗayansu inda wata za ta ɗan tankwara kenan sai ka yi ƙoƙarin mi ka daidaita ta yadda zai zama to duka faratansu suna kallon alƙibla yadda na yatsotsi suke kallon alƙibla to labudda na ƙafa su ma yasu zama sun kallon alƙibla shi ne cikar sallah sannan kuma zai zama to ya game kenan dugadugan na shi ya manna tsakanin dugadugan shi kenan ba zai haɗe tsakanin dugadugan shi ba sai kuma kenan zai dan farraja tsakanin abin da ya shafi kuma cinyoyinsa kaga akwai bambanci tsakanin cinyoyin shi da kuma kafafuwan shi kafafuwa Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce yana tabo daga rigan shi a lokacin ya hada tsakankanin su cap a cikin sujada wa idza jalasa fi rak'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra in ya zauna raka'a biyu kan zama kawata gum wa nasaba al-yumna sai kafa dama وإذا جلس في الركعة الأخيرة إن زمن طيب أرشيتي قدم رجله اليسرى سيا قباتر سي تور قوش تاغو أقبا ونصب الأخرى سيكم كفا داما وقعد على مقعدته سيكم زونا كداء قرن زمنش kaga kenan maimakin a tahiyar farko saman mai ya hau saman kawa hagu da ya kwantar da ita to amma a ta biyu wata ƙarshe zaman yana da tsawo saboda addu'o'i da sauransu to yanzu kuma sai kaddamar da kafaɗe sai tura ta ciki sai zama kuma a ƙasa zai zauna ke wannan zama ɗin guda biyu kenan suna da bambanci zaman tsayya farko shi ake ce ma iftirash zaman tsayya na biyu shi ake ce ma attawarruk attawarruk shi ne kenan aljulus alal wariki mutum ya zauna a cinye shi kenan aljulus alal wariki kenan mutum ya zauna a tsagen kenan bangaren kenan gurin zaman shi a zaman tayya ta ƙarshe inda ba mai raka abi ba ce kenan abin da yake sunna abin da yake daidai shi yasa sai ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana karantarwa shi kenan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a zaman tayya farko iftirashi karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman tayya ƙarshe at-tawarruk haka kuma jalsatul istira ita ma manzala sallallahu a jalsatul istira yana yin iftirashi a jalsatul istira kiran zaman tsakiyar ko hallo a jalsatul istira shi ne tsakanin sujera da sujera kuma za ka iya al'i'a'u shi kuma ka zamna a saman dugadugan ka da ka haɗa sai ka hau kansu tsakanin kenan tahiya da tahiya so da dama wani zama ne wanda yake kalila a zaman tahiya ba za ka iya tsawar ɗaya ba so da zai zaman to kenan zaman ba zama ba ne wanda za ka ji daɗin shi ka samu nutsuwa amma a shi sai ka iftar na ƙarshe kuma sai ka yi attawarru sai dai al'iƙiyawu ya kasu biyu akwai iƙiyawun da za ka ɗan buɗa bayan digadigan sai zaman mazaunanka sun shiga ciki to wannan kaga shi shine wanda aka hana sifa ce wadda take tsugunno irin tsugunno wanda yake na biri amma ka gama sai ka hau bayan digadigansu shi kuma shi ne abdullahi ibn abbas ya yi wani sahabi ya ce muna ga kamar mutum haka mota ne wani tabi ya ce sai ce a sunna ce ta manzonku sallallahu alaihi wasallam wanda kuma in sahabi ya ce mina sunnati yana da hukuncin lahu hukumin rafa'i ko wannan shine karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi bangaren zama da yake da sallah shi yasa zaka ga illimami wanda yake faqihi ne da ka shigo ta zaman shi ko ma mu faqihi ne ta zama kana iya gane sallah ta zo karshe ko ba ta zo karshe ba kaga da kaga iftirashi magariba ko lisha kawai ka san kenan da sora sora raka abi yayi tawarruk daga nan ma sai kai gaba kenan ka je ka samu ne masallacin da zaka samu cikakken lakinka to amma ba faqihi bane kaga ka zo kana ta abin nan kai kana tunanin ka samu ka jona kuma ba daɗi ka fita kaga abin sai zama a maka wani tunani na daban باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع sai kuma waɗanda suke ganin tahiyyar farko ba wajibi bace kaga sai ce man lam yara tashahhud al-awwal wajiban li anna nabiy qadda qama min rak'atayn wa lam yarji menene ra'ayin imam al-bukhari dangane da tahiyyar farko me za mu fahimta ta wannan tarjamar da imam al-bukhari ya kulla tunda tarjamar ba ta zabidi bace ya ce mallam ya rata shahudar awal wajiba da yanar da tsamin mera rakatai na yana ganin? eh ta kaka ta ina za mu gana ka abinda na kenan ra'ayin wanda suke gaba wajibi bane na na ma'ana duk lokacin da ya kulla babe tare da irin wannan kawowa ra'ayi na malamai to yana nuna cewa a shi bai da wani abin da ya tafi a kai ba wajibi ba ce wajibi ce saboda ne me kenan me ya tsaye a kai eh ba tare da ya dawo ba eh to inda aka bar wajibi a sallah sai kuma aka shiga rukuni za a dawo kan wajibin saboda ta kaka a tarjamar shi za mu gane tunda kawai abin da aka ce a tarjamar da ya kulla za mu iya ganewa matafiye shi tun da matsala ce dai khilafiya ko a tarjamar tashi kuma akwai wani abin da yake nuna abin da shi ya tafi akai a'a yanzu bari batun zarciya kenan ka shigo cikin wani abu na nasu ke a tarjama wannan wanda imamu bukhari kamar wajen sai ce da ya kawo ko kenan da ya kulla ya kawo menene abin da kace ca kenan matafiyar wanda suke gaba wajibi wace da ya ce ra'ayin waɗanda suke gani ko saboda haka kenan da ya kawo babu iya karkashin kenan wannan abin da ya kulla shine ra'ayin shi shi ma aha eh eh da sai ce babu wujubu tashawud na eh aha sai kawo kenan istihbab ko na makamanci haka yawwa kenan shi ma yana da ra'ayin cewa wajibi ce amma sai kawo kenan ya kulla babin wanda suke gaba wajibi bace ga kuma abin da su suka dogara kai amr abdullahi ibn buhaina radiyallahu ta'ala anhu wa huwa min azli shanu'a yana daga azli shanu'a wannan nisba ce zuwa ga ma'aihe shi a babina musala akwai kenan bangaren abin da ya shayi manin tasaba ila ummi wanda wannan bai iya zaman tawwa aibu saboda kaga annabi isa alaihi salam an dangara shi zuwa ga maihe shi babe ne kenan na shuhura amma ba yana nuna ba dan ba a dangana ma mutum zuwa ga mahaifin shi kenan wannan sai bayu zuwa ga kenan wani abu wanda yake na muzantawa ko kuma wannan a tattare da shi wa huwa min azri kamar lakabi ne kenan wanda mutum ya fi shahara da shi huwa min azri shanu'a yana daga kabila ta azad wadda take ta shanu'a kenan ɗaya daga ƙaba'il wanda suke na larabawa sanannu al'arabul ariba wa alifu li bani abdu manaf wa kana min ashabi suna da hilif da banu abdu manaf wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn buhaina yana daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla bihim dhuhra fa qama fi rak'atayn al-ula ma ki sallallahu alaihi wasallam ya ja su sallah sai tsaya rakau ibi na warko wala majalis bai zaman tahiya ba faqaman nasu ma'a sai mutane suka tashi tare da shi hatta idza qata sala da ya gama sallah an tazara nasu taslimahu mutane suna sauraron yin sallama shi kabbara huwa jalisu sai kabbara halin yana zaune fa sajada sajadatain qabla an yusallim sai sujada bi kafin sallama thumma sallama bayan nan kuma sai sallama wanda suke ganin cewa ba wajibi bane kenan wannan shine madogarar su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai ya zarce da sallah to sai dai kuma muka kalla da bambanci tsakankanin abin da yake rukuni da wajibi tsakanin rukuni da wajibi kaga tsayuwa rukuni ce wanda ya shiga cikin rukuni to babu zancen kuma ya dawo sai dai in abin da ya bari wani rukuni ne sannan in ya riga ya zarce ya shiga ma gurin da suka abin ya huce kaga wurgar da raka zai wurgar da raka zai sai kuma mi ya zo da wadda take abin nan kinta saboda haka kenan da bambanci da wannan wanda suke ga cewa wajibi ce sun kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sallar da yake bai bar zaman tahiya wadda take ta tsakiya ba ta farko kenan afun bai bar zaman tahiya ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazumci wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wancan wanda ya muna sallah ya zo a risai daban-daban kenan karanta tahiyya wadda take ta farko to kaga kenan tun da nan sara sai lazumce ta kuma ya umarni da yin ta ya nuna kenan yin ta wajibi ne yin ta wajibi ne sai dai inda mutum ya mance bai yi ta ba kuma gurin yin ta sai huce to za a nan zai zarce sai kuma ya sujada kabari inda ba ta da ƙarfi kaga aida ba zai zamanto an sami kabari ba shi yasa asaw ya maimaita jawabu ma ja fi saw idza qama min rak'atay al-farida sai kuma babu man yukabbir fi sajdatay saw sai kuma sifatu sala babu tashahhud fil ula kaga yana daga siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya lazumta mi a tashahhud fil ula yin tahiyya a raka wadda take ta farko sai dai inda mutun ya mance yin tahiyyar kuma bai samu bai sujada to sallar shi dai tana nan sallar shi tana nan وعليكم السلام shi ne abin da malikiya suka tafi a kai in ya dawo ya yi ba sai ya sujada ba sai ya sujada ba abu malik shi sai fi suna ishara zuwa ga wannan eh malai wai he yake zancen kuma bayan ya tashi tsayin yufariqul arba'in sannan kuma sai kuma ya dawo kaga yayin suka kalli ai kaga ya ƙara wani abu cikin sallah wannan tashin da to ai kaga wani aiki ne wanda yake daga jinsi wanda yake na sallah kuma aikin bai yawa ba dawowa ya biya abu to shikenan bai da wani abin da sai dai kawai ba zai dawo daga rukuni ba zuwa ga abin da kene yake ƙasa da rukuni zai zarce sai kuma bari in sai jawo mai yin sujada sau da bai daga abin da in an bar shi sallah ta ɓaci kaga arkan su ne wanda in an bar su labudda he an kawo su amma tun da ba rukuni ba ne kenan ba sai ya kawo shi ba wa alaikum salam eh shi da abin da su suka kalla sha ya ƙara to sai dai wani aiki ne ya ƙara daga cikin aikin da yake jinsi wanda yake na sallah kawai dawowa ai ya biya wani abin da ya bari mele in shi da ya dawo ya biya abin da ya bari ba a dace aka ce zai ko shi da aka ce ba sai ya yi ba'adin ba shi ne ƙauli raji in ya sujada ba'adin ya yi ba matsala tun da ya da ya yi da sallar shi dama kamar ita ce za a ce ya ƙaro na ba amma ba da wani shirgin shi ya shiga ba da ya shiga wani shirgin shi ne ya yi ko ko da gangama ya ba da ai sallar shi tana da wani aiki wani aiki shi ne zo da fa wani aiki shi ne din da yadda kai sallama ai sallah ta kare eh ni mana inda za a zancen wani abu ya dai ba a da kabale kaga ita kuma cikin sallah ne kawo wani aiki amma ba da ayan gama komi me bambanci tsakanin wajibi da rukuni akwai bambanci ma tsakanin wajibi da rukuni ha mene ne bambanci ha eh na eh sharaɗi da rukuni ka faɗi kenan sharaɗi da rukuni ka faɗi eh sharaɗi da rukuni ka bambanta wajibi ma amara bihi shari'u la ala wajhi al-hatim wal ilzam shi kake nihi wanda aka yi umarni ba tilas ba eh ma'ana wa yusamma sunnatan wa mustahabban wa faridatan wa nafilatan an ce wajiban ai ba ce ba wajiban go ba ce ba wajiban to kinan koma ne koma dai a cewa rukuni ne na kamar wajibi go sai haka ne shara ta wajen shi haka ne to ga wani usuli can ko da waraka tsinka a shi kake yau so eh uh zai iya haddasa kabar ko bari kenan dai akwai bambanci a tsakankanin su ko wajen masu bambanta tsakanin su ko akwai bambanci a tsakanin su kenan ta wajen hukunci ya wadi haka ne ita ce ake nema tun da wancan ai ara mama shi da ya san da rukuni yana gaba da wajibi abinda suka haɗi dai bata gyara shigo za ta iya gyara sallar lokacin da aka rasa shi lokacin da ba kawo shi ba kenan sujada tana iya wannan shi kuma rukuni matsayin raka'a yake a cikin sallah kaga wajibi ai baka ce matsayin raka'a yake yanzu ka ce attahiyya tana matsayin raka'a ko salatul ibrahim tana cikin matsayin raka'a amma kaga sujjada matsayin raka'a take ruku matsayin raka'a yake a gani ba na yauwa kenan shine abin da yake bayyana ba shine abin da yake bayyana saboda kaga bangaren abin da ya shafi ibada musamman ma sallah kaga an bambanta ana amma zaka ga abubuwan tsora mafi yawa ko a tsoron ma ana bambanta misali ake haji ake haji ai da kai arkana akwai wajibobi ko arkana sun su hudu ne ko duk inda kuma ka bar rukuni daga ciki jini yana gyara ma amma in kabar wajibi ba a aure rukuni yaya rukuni aka rasa rukuni a armi armi yayi kinsu kaga ba yi a tsalla kadai ba a tsoron abubuwan ma rukuni a yi shi ne abin da yake hudu shi ne abin da yake ce in ba a tsalla ba ne kenan ya zama ne shi ne aka ce ta yi a hajji ma kuma in ya ce ba sallah ba a hajji ma da rukuni da wajibi sai sha bamban babu tashahhudi fil akhirah kawai usul din za koma alaika daga abin da gashi nan bambancin iman kawai ya ce zai ana abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu kunna idza sallayna khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala ala allah assalamu ala jibril wa mika'il assalamu ala fulan wa fulan at-tashahhud al-akhirah at-tahiyya ta karshe ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu tahiyar abdullahi ibn mas'ud ita ce madogar imam al-bukhari wadda ita ce muttafaqun alaihi da kuma rago malaman hadisi kusan duk sun fitar da ita wannan tahiya kuma marfu'a ce zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma kamar malikiya imam malik Allah ya ce da rahama ya kalli tahiya ta umar radiyallahu ta'ala anhu shi kuma abin da ya kalla saboda ibn abdul bar ya ce imam malik baya ga cewa tahiya lafazin ta ya inganta marfu'i zuwa ga manzala sallallahu yana ga wani abu ne wanda ijtihadi kenan yana shiga ciki saboda haka ba abu bane tauqifi alfazinata shi yasa sai rinjayar da ta sayyidina Umar saboda me yasa sayyidina Umar yana karantar da ita a saman munbari kuma ba samu wani sahabi ya mishi inkari to sai fifita wannan duba da la'allami rashin tabbatuwar hadithin ibn mas'ud marfu'i zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shine uzurin da zaka ba imam malik Allah ya ce da rahama to kaga na ibn umar kuma marfu'i ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kaga shine muttafaqun alaihi sannan kuma yace allamani rasul at-tashahhud kafi baina kaffayhi ko kuma kana rasula yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna sura min al-quran yana koya mana tahiyya kenan lafazin tahiyya ma lafazi ne wanda yake abin kiyayewa kuma wannan ita ce mafi inganci duk da in mutum ya yi waccan ko ta ibn abbas ko kuma wadda take ta sayyidina umar ko ta aisha duka inna allah wassalam sau da haka in mun yi sallama muka ce assalamu ala allah idan sallina ka kunna assalamu ala allah sai mu ce amince tabbata ga allah kaga allah wassalam allah shine wanda yake kubutacce wanda yake da sifa wadda take madaukakiya wanda babu na kasu tattare da sifa ta Allah subhanahu wata'ala to kaga shi Allah shine assalam saboda haka kenan mu kuma mu ana roƙa mana salam din to ya za a ce kuma assalamu ala ma assalamu ala jibril wa mika'il assalamu ala fulan wa fulan faltafata ilayna annabi sai ma ake juya garin faqala ce inna allahu wassalam yace to ai Allah shine assalam ya za ku ce kuma assalamu ala ma fai za salla alukun fare kuli in ɗayan ku yanzu salla ce a tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadis salihin salihin fa innakum idza qultumuha in har kuka faɗi haka asabat kullu abdin salihin lillahi salihin fi samai wal ard wannan ya shafi dukkanin nagartaccen bawa mai bauta ga Allah subhanahu wataala ko a sama ko a ƙasa kun ma mala'iku addu'a ba ya kun kibance ba Jibril Mika'il a duka in kuka ce wa la ibadillahi salihin mala'ika Jibril Mika'il duka Israfil sun shiga cikin wannan sannan kuma duk wani bawan Allah da yake ban ƙasa ya shiga amma ku fara gabatarwa da yi akan ku kenan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine gabar da ta sa aka kira ta da suna at-tashahhud tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu dukin su wajibi ne sai dai tahiyya ta farko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tsawaita ta akan tahiyya wacce take ta ta biyu tsawaita ta akan tahiyya ta farko saboda manzo sallallahu alaihi wasallam kenan yakan kawo addu'o'i kuma ya faɗi cewa mutum ya zabi addu'ar da ya so kuma ya kawo bayan wannan imam al-bukhari a sifatu salatin nabi ya kawo babu ma ya takhayyaru min addu'a ba'da tashahhud addu'a da zaka zafa bayan kai tahiyya haka amal fi salah babu man samma qauman aw sallama fi salati wa fi saboda yin haka nan inda suka yi kaga bai bata musu sallah ba eh manzo Allah sai ce in kun yi ga abin da zaku ce sai kuma babu assalamu min asma'illahi ta'ala assalamu sunayen Allah ne sai kuma al-akhdhu bil yamin ya ka da'awatu babu du'a fi salah sau da bigire ne kenan na yin addu'a kaga suna ce assalamu ala fulan kuma haka a cikin tama wa ala ibadillahi salihina sau da haka wannan sai nuna halaccin yin addu'a ga waninka a cikin bayan tahiya za ka iya ma wani ba kai ba ma addu'a bayan ka yi tahiya sai a tauhidi ya ka babu assalamu mu'min don tabbatar da cewa assalamu yana daga sunayen allah subhanahu wa ta'ala wannan su ne lafusa na tahiya waɗanda suke masu albarka wanda kuma suka kumshi addu'a ga dukkanin bayan Allah na gari kuma ya zama to ɗaya daga hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala ke jin kan bawa amsa aikin da ba shi ba ne zama to ya aikata shi ya nuna kenan tahiya ta ƙarshe wajibi ce babu du'a qabla salam ana aisha radiyallahu anha zawjin nabi sallallahu radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhu fi salam اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعصية والمغرب فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرب فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف الدعاء قبل السلام سيكما مستحبا شنين الدعاء كافي متنين سلم على سلم ذاك إما ماكي لتتفن فروعا musamman na malikiya tun daga ashimawi za ka ga bayan tahiya kale ka addu'o'in da ya layo su wanda su kadai sun dauki lokaci wanda yake mai yawa amma kuma abin mamaki ya ga malikawanmu kanka'i da ma a tahiya ta sun yi sallama salatul ibrahim ma ba su yi ka'i da a tahiya tun sun yi sallama to ka gani to ka gani to kaga su ba ma a tahiya bace suka yi tun da a tashahur shine a tahiya ai saboda shi shi ne ayiran a tahiyakin loga ce loga ake ce domin loga loga ake ce sunan shi loga wannan kowa da irin tashi ai loga ce a za ka ga wani ida wani ya ce ai kaza loga suke ce a nan kowa da irin nashi ba wani abu ne da ya abubuwa ne kawai na za a samu ya kirkiro wani abin ma na shaidani ne ga mai wallar misali to kaga to ai kamar dai ba musulmi ba kuma ka zo wajen tabbatar da abin da shine ma tayye kuma ka yi hazafin shi ana yin sajojin nabi sawa radiyallahu ana anna rasulullah sakana yadu fi sala annab sarasa yana addu'a sallah la mai ne a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرب wasu tafiya kan cewa wajibi ne magabata suna takatsantsan wannan shi yasa ibnu tawus lokacin da ya salla tawus bin kaisan al-yamani da ya jibe wannan ba sai ce ko ma ka saki saboda kenan ya hore shi akan lazumtar kulawa da yin yana ita wannan addu'a fa qala lahu qal ma katar ma tas'idu min al-maghrib sai ne ya ce me kai yanda kake yawaita neman tsarin Allah daga maghrib laulaya na bashi faƙali ina rajula iza gari ma haddata fakadar mutum ya ci bashi sai ya zance kuma ya ƙarya wa da fakhalaf kuma sai alƙawli ya saba ta gani na zo zan baka wallahi matsala ce ta faru na yi kaza wallahi har na ajiye kaga haka ne Allah kare mu wannan ya nuna kenan kaga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake matukar neman tsarin Allah subhanahu wata'ala a wannan bigire na amsar addu'a daga bashi saboda musibar zaka iya cin bashi kai shahada ma kuma ya zamanto an tsare mutu a kabarin shi sahibul daini maghlulun fi qabri la yaqufu ila qada'u daini kaga mutum ba zai samu tsira ba shi yasa karan farko mutum yana mutuwa bincika inda hali a biya mishi bashi ka gani wanda ko mafi yawa kaga ba mu damu da wani hatta da ukhuwa islamiyya ma sahabbai ba amana ba suke dan uwanka ya mutu to me abin da zaka mishi tun daga taron na an zo jama'a da kuma mai bin shi bashi akwai wanda ya san akwai wani abu a kan shi ita kuma mutum ya zo tabbata ba laifi ba ne ba kenan ka ce ni na ɗauka wanda yake bin shi na bada shi ake ce ma hamala amma aka ce in mutumin yayye bai samu ba yana iya neman tallafin wasu don ya samu ya biya wannan hamala ne وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي يا رسول الله koya mun addu'a da zan dinga yi a cikin sallah wannan yana nuna mana zurfin ilimin sahabbai da kuma matsar mutaba'a ta su ga manzala sassa yana raye cikin su kuma suna ga sifar aikin manzala sassa amma tare da haka komi tambaya suke mi ya aikata su zaman to sun aikata shine kuma asali abin da ake bukata a wajen mu duk abin da zamu yi kokarin binciken littattafai na sunna in kai ɗalibin ilimi ne ka shagaltu da kuma dukufa da ba da ƙarhinka a kan littattafai wanda suke na sunna da magabata iya da kuskuren da za ka ga mu ɗaliban ilimi muke yi musamman ka ga mutum kana da awa sunna ya kamata a ce muna shagaltuwa da littattafai na usul wanda suka kunshi tsumi na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su suka kunshi tsurin sunna din saboda in ba ta su ba ya za mu gano sunna din kenan zaman to muna da kulawa da kuma shagaltuwa da su karantar su ruwayatan karantar dirayatan ya zama to muna da shagaltuwa da waɗanda sau da asu ne za mu samu asalin mai manzala salasa ya zama to ya yi amma duk lokacin da ka shagaltu da littattafai na furu'a da littattafai na sabani na fuqaha'u to kaga yanzu ka bar abin da yake asali dole za ka yi ta shiga kila wakala shi yasa kenan shagaltuwa da wannan iya daga abun da yake muhimmi kuma duk lokacin da ka shagaltu da littattafai na usul bukhari muslim abu dawud kutubu sitta kin nan ka shagaltu da su ragowar masarir ka shagaltu yanzu kaga kai tsaye kau kana kallawa mai manzala sarsaye kai tsaye kenan zai zama to kana samun wannan sai kaga addu'inka duk wani abin ka na ibada kowanne kana tare da asari kamar da safiyan ibn uyayna ya ce fa in tazata an la tahukka jasarka illa bil athar fa'al in ka samu ikon kai sosa cikin ka ba kakka sosa sai kana da wani asari yace to kai wannan susan cikin kama inda ka samu damar akwai athari to kawai ka aika kawai so ake komin kai zama kawai sunna saka kawai ala qul allama ni zalamtu nafsi zulman katiran Allah na zalimci kai na zulna to me sunna ba ta yi ba ko me sunna tana da shi ko me a gidan sunna akwai shi ka gani sai dai kawai in mu ne muka takaita amma ko me sunna tana da nata eh قال لا إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم wannan ya nuna mahimmancin istighfari da kuma tabbatar da cewa kai mai laifi ne gurin Allah subhanahu wataala wanda mafi yawa muke korewa zaka kowa ji yake kamar shi mala'ika ne kuma ba mu yarda mu masu laifi ne ka ringa hango da shi wani mutum yana hangowa kwamtsa idan wani shi kuma ga gungume a idan shi ka gani yana lekowa karamar kwamta shi kuma ga rukututtare a idan shi saboda mun daukan kanmu muke a masu mai karin gawa da ya kaza ka aiwa na ba mutumin kirki ba la ka aiwa na fasiki ka aiwa na mutu ai mujirmin mutum ne ka aiwa na mutu ai kaza ne to kai kuma wane ne eh in ka yi da duka wane kaza ne kai kuma wane ne sai mu ji wane fasiki ne wane mujirmi ne wane ka aiwa na malalaci wannan mutumin banza ne to kai kuma kaga alamai ne zalamtu ma ake yace to kace alamai ne zalamtu nafsi zulman kathira saboda wannan shine karshen kokuwar kenan bawa ka tabbatar ma Allah rabbana zalamna anfusana wa nada fi zulmat alla ilaha illa anta rabbi inni zalamtu nafsi annaba ne faske wadan haka to mun kuma yanzu ka yi itirafi da kanka kace kai ai ni ai kusan gaskiya a jidda magaram ai ba wanda kai ne ai ba da wuya a samu wanda nahi duk garin na ai ina ina ni ina wa ne balle ha in zo in zagiyo ni ni ku awa ina zan aiban to ni ai kowa ma he ni ina kuma shi ne adalcin da zaka ma kanka to haka ce waye ka he matsayi da daraja gurin Allah kai ganin ka waye ka he matsayi da daraja gurin Allah in zaka ma kanka adalci sai ka kalla za ka ma kanka adalci ba ka dai kallo wani ka ce na ni gurin Allah na hika matsayi na hika daraja ka gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce me kai wannan addu'a ki حديث ابن مسعود في التشهد تقدم قريبا قال في هذه الرواية بارك ولي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو سيكون الدعاء wannan shi ke nuna bambancin sallah ta wani da ta wani kuma shi ne abin da yake wajibin wajen karantar da al'umma sallah karantar da su tare da duk azkar na sallah hadith ibn mas'ud fi tashawwur taqaddama qariban wa qala fi hadhihi ruwaya barak wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai kuma ya ce sun mai takayyar mina da a jabu ile fede to kuma ya zaɓi addu'o'in da suka ƙayatar da shi sai addu'o'in da suka ƙayatar da shi ana zance addu'o'in da suka zo a sunna ko kuma hannun ƙur'ani ma can da taka sun mai takayyar mina da a jabu ile ma'ana a nan wurin ya nuna kana iya ɗaukowa addu'o'i ma na cikin ƙur'ani ربنا فرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا فرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا duk kana iya kawo waɗannan ko kuma a su baka kawo su ba ba su shiga ba karkashin sun mai takhayyar min addu'a ajabu ha sana sana shiga saboda me kenan guraren da aka ana karanta qur'ani ruku da sujada ko innuni yutana gara alqur'ana raki'an aw sajidan to kaga nan gurin kuma fere sannan kuma dan kula sai yace thumma yatakhayyar min ad-du'a'i ajabahu ilayhi fa yad'u kenan sai duba sai addu'a daga addu'o'in da suka zo a sunna ko kuma waɗanda suka zo ta qur'ani babu taslim an ummi an ummi salima radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u yaqdi taslimahu wa makata yasiran qabla an yaqum a irin wannan zaman na tawarruki da nan salasa yake sannan kuma a lokacin idan shi yana kallon yatsa shi halin yana harraka ta ko kuma a halin tsedawa amma sun marama bi basarihi ilaiha sai kuma ya jefa dubin shi yana kallon mi ita wannan yatsa kin a lokacin kuma yana waɗannan addu'o'i din da kuma wannan shi yasa ya ce yad'u biha yana addu'a da ita sau da mi tare da ita yake harraka kuma idan shi yana akan ta a wannan lokacin kulawa da irin waɗannan halayen na idanka gabaɓuwanka tsayuwarka ruku'unka sujadaka su suke sawa zuciya sai ta tabbata sai zamanto an samu kushu'i rashin daidaita gabaɓuwa rukunne na zahiri yana sawa kenan ba a samun kushu'i za ka mafi yawa ka kalli duk wanda kaga sallar shi a babban kare to za ka ga cewa zuciyar ma ita ma ba a tsaye ba take ba a tabbace ba take shi yasa gwargwadon nutsuwar zuciyar ce ta bayi zuwa gami kenan bayyanuwar abin a hili to dole ya zama to kayi kokari zuciyar ka ta rusuna kuma ya ga bakon ka su rusuna ya zama to tsayuwar ka tsayuwa ce wadda take ta rusunawa ga Allah da kuma da'a da kuma nisanta dukkanin wani tsayuwa ko kuma zama ko kuma wani tasarrufi a cikin sallah wanda yake ya huta daga karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ummu salama radiyallahu anha qala kana rasul idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslima wa maka taysiran qabla an yaqum daga ummu salama qalat tace kana rasul sasa idza sallama annabi sallallahu ya kasance da yayi sallama qama an-nisa'u mata sukan tsaya hina yaqdi taslimahu a lokacin da ya gama sallama eh bayan ya gama sallama wannan yana nuna da zarar liman ya yi sallama ba a san kuma jinkirtawa da kuwa waɗanda za ka bayan liman ya yi sallama kuma ya kaga su kuma sun shagaltu da waɗansu addo'insu to kaga a nan gurin na farko sun saba ma inda ma ila limamul yu'tan mabi saboda an yi amfani da fa'un wadda take nuna kenan taqibi sadan ko ba tare da tarahi ba kenan kawai yana yi sai kuma kai shi yasa kama nisa'ina ya kadi taslimu mata ya su tashi in masallaci da maza da mata ne saboda gudun ikhtilafi to mata ya su tashi ya sai azkar din su a hanya ba wai zama ba za su yi sabon manzo da sarsalam da dama sukan yin tahiyya suna azkar din su to mata da an yi sallama fagat ma'ake na sallama suna yin sallama sai su tashi shine sunnar kenan mata in sa halarci masallaci dan ka a samu cakuduwa in yaso sai azkar in su a hanya su kuma maza kaga lokacin suna azkar kafin su ce sun kida tuntuni mata kin sun tafi eh eh su kaga a baben wajibci labudda ba za ka kalle shi ba kamar yadda lokacin da limami ba jalsatul istira ko bayan qabdu kaga a nan gurin ba za ka bi shi saboda inna matatu fil ma'ruf inna ma jira lil inna matatu fil ma'ruf la abina la tata li makhluqin fi ma sayatil khaliq ai kaga rashin yin kuskure ne to kuma yi abi shi a kuskura kaga ai ba za a bi shi ba a kuskura rashin yin nashi ai kuskure ne to kuma kenan dole ba za a bi shi ba a inda ya kuskure za a mushe biyayya ne inda ya zamanto ya dace sau da haka za ka yi salatinka za ka yi ta iya ka yi salatinka yi kuma ka yi sallama a kai wani su kai wannan musayin shi musayin shi shi wannan musayin shi musayin shi haka ne sosai ma kama nisawai ne ya kazi taslimahu to kai sallahu ba kowa bane aka koya ma ita baka gani in ba su ahlus sunna ba da suke kokarin suna karanta suna bin nan ai rago masallatai ai ba a darsa ma kan sallah shi yasa to ba a taba koya ma mutumin masalla eh ba taba koya mai to ka zo dai ahlus sunna wani an yayi sifatu salasu biyar wani yayi sifatu salasu nawa ka gani yana ta saurare yana bibiya yana ta abin nan kaga ai dole za ka ga da bambanci saboda bayan kalmar shahada akwai sama da sallah ɗin in ku har sallah ta ɓaci to ai kaga komi ya ɓaci in dai har musulmi lalacewa ta kai sallah ma bai iya tsaya bai kula da sallah shi ai kaga abu kuma ya zama yadda ya zama wallahi musab abin da zai baka mamaki ko da yake to limamin ma bai ba daidai ina ga mamu sai ka ga abin mamaki limami yana ga yadda mamu suke sallah ko bai taba koya musu ba me tunanin bari a sa wani darasin da za a koya ba ka gani shi kuma wannan kaga cin amana ne ba ma min ra'in yastarihi Allahu ar-ra'iya yamutu yawm yamutu huwa ghashin li ra'iyatihi ila kadib asabita wannan ana zancen to in kuma ka ce ana zancen ra'i akan duniya to me kake tunanin in cin amana a duniya ya zama yana da hadari na kake tunanin cin amana ga addini in za a ce wannan ya ci amana a dukiya ya ci amana a kaza bi kake tunanin wanda ya ci amana a addini kai ne ka amince ma mutumin ka yarda da shi sai kuma ya ci amana ha in ce addini ya ha in ce komi abin da wallahi misali amana sawi ne ya kadi tasliman mata sukan tashi wannan ya nuna halartar mata masallaci duka wannan suna daga abubuwan da ya suke cewa sabon addini ko kaza wa maka zai tsirar kabla an ya kuma sai dan zauna kuma kaɗan kabla an ya kuma saboda su ma rago mamukin su zamna sannan kuma ana san liman bayan sallama kadda ya sallama fagal ya tashi yana kyakketa na mamu ya hote ta shi sai dan zamna kaɗan ya samu ya gabatar da azkar din shi a sifatu salaka babu muksil imami fi musalla ba'da salami a gurin da kai sallah ana son ka dan zamna bayan sallama dan ka gabatar da azkar ɗinka ko kuma wani yana da tambaya maka tambaya na'am in dai babu illakin sau da alhukum ya biyu rumar allata yi wujudan wa adamin tun da sababin wannan sau da gudun kare zamanto an samu cakuduwa musamman can lokacin babu shamaki sai zamanto wa allah da akwai masallacin da za ma su zamna suna da wani karatun su ko ta muraja su kaga ba dole bai sun tai sau da ikhtilafi ake gudu shi yasa nan sar da ya ware babin nisa ka aka ce Abdullahi ibn Umar bai taba bi ta wannan kofa ba ko da ba ma lokacin mata ba suna nan diddan gushewa diddan guje ma samun cakuduwa tsakankanin maza da mata wannan a gurin addini aka ce a gurin addini ne hake ma nan ce dakin Allah aka ce ka a cakuda maza da mata saboda sharrin da yake biyowa baya to ina ga kuma gurin da shi ba ma lamarin wannan din bane wa maka tasiran qabla an yaquma sannan wa maka tasirin yakan dan zama kaɗan ƙabla an yaɓo mu kafin ya tashi ka gani mu bokon nan ma da ba samu ba kuka yi duk kuka gyara ta irin haka aka dan samar da wani dan ko da kai mutum ya sartafuka wani dan jizo amma ne ma a sa ma yara jizo amma ma dai su san addinin uwayensu da kakanninsu su san addinin dai manzalar sa a ce ma kan mutum shekara shidda nan ida ko ma wace lakwar ce ta faransiya ko ta kaza ya jizo amma zuwa turwa zai mu yi sabbi umar ka gani zuwa baka a samun koda wani abin nan ma a haƙaf inda za a ce ya yi university akalla ma a ɗan samu sha biyar ma ai da daɗi kuma a ware na mata a ware na maza amurka ma dai ana ware da a samu karatu mai kyau dai ƙarshe kafan kafurcin ma dai sun gane cewa gama maza da mata yana sa samari ba su tsaya su duk ba shi yasa matasan ne ka gaba mu ina mutum zai a shekaru wanda suka suke da hadari ka zo ka gama tsakankanin ka gani shine zaka dai samarin suna harkon bala sai su yi ta barazana su yi ta barazana suna nuna yaushe ma zabe kaza shi yana da ciya sai shagaltu ko ba zai tsaya bai karatu amma ka raba kowa balahi a lokacin za su yi karatun su mai kyau ko me laifi kuma ilimin ne ba zai shiga ba kai an cako da tsakankani ko kuma menene ka gani ko ne nasu daban kuma a yi maza su hau da marice mata kuma su hau da sahiba shi kenan ba ba ma macen ta ga namijin ba namijin ba zai ga macen ba kuma maimakon a yi kalasu dubu ba ya wuyi ɗari biyar ba da sahi ku hau wannan kuma da marice su hau bai ne kaga tsabtace kawai yara za su samu ilimin su mai kyau shi kuma wannan tsalle-tsalle da ma ka zo ka ga mutum wandon shi ma bai sallah yana cikin yan mata yana kama yara su da abin nan yana koya musu wani motsa ciki ba ya samu bayan mata sai koya motsa ciki mele a gani ake mele shi kuma kawo kawo wani kato zo ɗiyan mutane yan mata suna gudu yana koya musu tsalle-tsalle da wani abin nan ya to ka gani shedani a shedani ga gani ba ya saba mace ta melehi kaga gwanin daɗi ko gwanin kyau ko kuma ba a saba ma Allah ba eh eh to ga gani amma zo wannan magana ma da nake faɗi ita ce an an an ka gani ko sau dogo ka gaba shi majiwa eh to kasa kaman ka dauko abin ma sai a ce kaman ba sai a fara wani dan sassake ku shine kai ma sai kaga tunda kana son duniya kai ma sai kai ma sai ka janye saboda in ka tsaya a baya za a barka to kaga sai ka je ana haka ana haka a watsa duka kaga inda iron na ba ka samu ai da kyau a tsaftace kuma gwanin daɗi go ina laifi kuma za a samu ilimi mai kyau wannan shi ne illa ƙin ta ce kawai illar ta kawo babu matsala sai kuma babu kurujin da sa'ilin masajid billel wal galas mata su ta yi masallaci da dare da kuma lokacin jiki ya kuma babu salatin nisa khalfa rijal sallar mata bayan maza ne haka aka sani a musulunci ko matarka ce za ku yi sallah da ita dai ta tsaya a bayanka ko ma'aihiyarka ce ba za ku yi iza'i ba da ita ita a baya take sai su su a baya ne da saboda maza su ne a gaba maza su ne masu limanci da nuna ma shugabanci da jagoranci din na maza ne shi yasa ko mawarki kai wayoyi ne kwanaki ce wai sun zo sallah sallah aka yi nahi mace ta ja su limanci na ce subhanallah sai ce amma shi sai ce ke karki gawa da ta wayoyo sai ce ke kar hoki wani tamuka ni ban biki sallah ba na ce to alhamdulillah cewa ya wanki wata mace tana jin sai limanci ta ce amma da ta ira da ta juyo sai ce ke kar hoki abin da ya ce amma ni ban bi ta wanda ya ji na ce subhanallah ya ce amma ni ban ta ce ke kake ni ba ke saban biki sallah to kuma harki kai kan mace tana muku limanci ai matsala ne gagami kai mawarkin ba wacce tana maka ka zama mamun mace kawai tsiyan nasara ce ba tsiyan nasara ce ta allah dai halicci mutane duk ba daidaita ba komi ga yadda kowa matsayin shi yake kuma kowa allah ɗaukaka daraja shi a inda yake ma tara fi khalqi rahman min tafawut duk abin da allah ya ajiye shine hakimu duk abin da akwai hikima kuma allah subhanahu duk abin da ya ajiye nan ne daidai in ka ce kuma ka ɗauke abin daga nan kuma dole sai kaga kawai ana ta shirme ana ta shan wahala babu yin sallimu yi ne sallimul imam da liman ya yi sallama kai sallama karka tsaya kana ta abin nan an yi tumani bin malik radiyallahu anhu qal sallaina ma annabi sallallahu alaihi wasallam na hina sallama mun salla tare nan fa sallamna hina sallama lokacin da ya sallama mu ma yayin muka sallame anan gurin kaga ya sha bamban da wancan wanda ya bar wani abu daga wajibi limamin da ya gama kawowa waɗannan abubuwan da ya sallama za ka sallame saɓanin wanda kenan bai kawo sallama tana da sifa guda wannan guda hudu ko? guda hudu wane da wane? salamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ɗaya ke nan biyu ke nan yawa uku eh eh ya gani amma sai a gyara wa sallah akwai wasu masu can salamu alaikum wannan babu babu wannan babu sai ka ji wani abin nan babu wannan kuma duk kowace ma dai tana da ma'arifa shi ne suka ce wa salamu al-mu'arrafa bil alif wal lam eh assalamu wannan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وذل اعداء الدين وانصر المنصور والدين اللهم اغفر للمسلمين في فلسطين يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك ai har da hadisan kitabul adhan satin gaba za a yi jaraba a kansu kenan a bibi na shi wannan kitab saboda ya zo karshe kenan satin gaba insha Allah sai a san ma shi shaf shaf kowa sa kan shi kamar kowanne ma zai karanta daga farko zuwa ƙarshe tunda inda ya tambaya ce za a yi ai da na farko da na tsakiya da kowanne ma zai faɗo ma kenan kowanne ma mutum ya harace
kaga yanzu na yi shi bai rike tsari ba saba saboda yanzu ka duba ba ta kan Nijar ba aka zaura shi Nijar bai yi wata gaskiya ne haka aka ɗauka komi ma na iya canza shi shagana na iya ɗauka komi sai dan ba ga dama ba gaskiya ne
Allah